أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar juma'a goma ga watan ramadana mai albarka hijiran ma'aiki tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma shi ne daidai da 27 ga watan fabriye miladiyya haihuwa isa ɗana da maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka na markazul imam bukhari littafi al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa a jiya mun kon aya ta 21 fadar Allah ta'ala wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar fadin daidai kurakurai da tuɓa-tuɓai Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su muna roƙo Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ka zaunar da mu lafiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya musulmai waɗanda ke cikin jarabawa Allah muke roƙo ya kawo musu mafita ya kawo musu ɗauki muna tawassuli da wannan zama mai albarka ya Allah duk bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana mai bukata wadda ba ta alkhairi ba ya Allah ka musanya masa ita ta koma ta alkhairi ka biya masa akwai ƴan uwa da ke izo baran addu'a daga wurare mabambanta muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi da mu gaba ɗaya a babu shakka malamina yake cewa yi ma ɗan uwa addu'a yi ma kai ne idan ka yi wa ɗan uwanka addu'a to tamkar ka yi makanka ne Allah ta'ala yana karɓar addu'ar da aka yi an zaharil ghai Allah ta'ala ya biya muna buƙatunmu na alkhairi ɗazo wani ya roƙi a sa shi addu'a Allah ya sa shi aljanna wani daga cikin bayon Allah ya ce a masa addu'a Allah ya sa shi aljanna ni kuma na ce Allah ya sa mu sannan ya sa shi to Allah ya haɗa da mu gaba ɗaya na daga cikin babban mafi jin daɗin abun da bawa yake jin daɗi a duniya shine haɗuwa da masoyan shi ka haɗu da masoyanka a wurin da dama wuri ne na masoya yana da daɗi ba za ka gano haka ba sai ka haɗu da wani masoyinka babba a wurin wata ibada kamar wurin umra ko wurin aikin hajji sai ka haɗu tare da musulmai mabambanta sai ka ga soyayya ta ɓarke a wannan wurin wuri ne jawul imani jawul mawaddaci wal mahabbaci sai kaga soyayya ta barke a wannan wurin to ina da in an haɗu a cikin aljanna gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya mana arzikin shiga aljanna Allah ya arzita mu aljanna da rahamarsa za mu tashi faɗar Allah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht Ubangiji ta'ala ya ce, Hurri mata alaikum ummahatukum an haranta muku uwayenku, an tanke huhunna ku aure su, kuma uwaye sun hada da aljaddatu min kibalil abi wal ummi, an hada da kakanni ɓangaren uba da kakanni ɓangaren uwa, duka sun shigo a cikin al'ummahat. Haramun ne mutum ya auri uwarsa, ko ya auri uwarsa. wadda take kakarsa kenan ta wajen uwa ko ta wajen uba wa banatukum Allah ta'ala yace an haramta muku ku aure diyanku kuma wannan ya hada da diyan diyanku da diyan diyan diyanku shine mala abakar gume yace wa shamilat banatal auladi wa in safalna ya tattaro ɗiyan ɗiya ko da ko sun yi ƙasa ɗan ɗanka da ɗan ɗan ɗanka da ɗan ɗan ɗan ɗanka duka haramun ne aurensu wa akhwatukum Allah ta'ala yace an haramta muku auren ƴan uwanku min jihatil abi am awil ummi an haramta mutun ya aure ƴan uwashi kanwashi ko yayashi ko mikyawanta haramun ne ka aure ta bangaren uwa bi ma'ana uwa ku ɗai da ita ko kuma uban ku ɗai ko kuma uwa ɗai uba ɗai wa amma tukum haramun ne mutum ya auri ‘yar uwar babansa ko kuma ‘yar uwar kakarsa ko kakansa haramun ne mutum ya auri ƙaunar baban shi ko kuma yayar baban shi ko kuma ya auri ƙaunar kakashi ko ƙaunar kakan shi ko yayarta duka haramun ne Ubangiji ta'ala ce wa khalatukum da ‘yan uwan uwayenku mata, ƙanwan mamaka ko yayan mamaka haramun ne ka aure ta, wa banatul akhi da ɗiyan ɗan uwanka haramun ne ka auri ɗiyar ƙaunarka ko kuma ɗiyar wanka, wa banatul ukhti da ‘yan uwar ‘yar uwarka, ɗiyar ‘yar uwarka. haramun ne ka auri ɗiyar ɗan uwanka haramun ne ka auri ɗiyar ƴar uwarka duka haramun ne wa yadkhulu fihin auladuhum kuma ɗiyansu ma suna shigowa a ciki wa ummahatukum allati arda'nakum haramun ne ku auri iyayenku waɗanda suka shayar da ku qabla istikmalil hawlaini walau bi massatin wahidatin inda malikin wa abi hanifa Imam Malik da Imam Abu Hanifa suna ganin ko da tsotsa guda kai na nonon mace in dai an sha shi ne daga yunwa. Da Imam Malik da Abu Hanifa suna ganin wannan ya zama haramun ne ka auri watan mata ko kuma ɗiyanta. To amma Abu Hanifa ya ce wala budda an ya kuna khamsu rada'at yana ganin babu makewa sai in ya zama tsotsa ne guda biyar a wurin al-Imam Shafi'i kama bayyana hadith. wa akhwatukum min ar-rida'a haka kuma haramun ne ka auri ƴar uwarka wanda kuka sha nono guda da ita to ubangiji ta'ala duka ya ambaci waɗannan halaye a cikin wannan ayar wa akhwatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum haramun ne ku auri uwayen matanku wa raba'ibukum allati fi hujurikum haramun ne kuma ku auri agolin nan ku agoliyarka da take cikin gidanka haramun ne ka aure ta idan aka ce rabiba ita ce diyar matakka matakka ta aihi diya a wani wuri sai ta zo da ita to haramun ne ka auri rabibar da take cikin gidanka to a wannan ayar da aka ce waraba'ibukum warabibatu jam'u waraba'ib jam'u rabiba wa hiya bintu zawja min ghairihi ita ce diyar matarka wadda ba ta bagiranka ba ba diyarka ba Allah ce allati fi hujurikum wadda suke a cikin gidajenku turabbunahunna kuna yi musu tarbiya a cikin gidanku to wannan sifa ce wadda ta yi daidai da alghalib na daga cikin mafirin jaye agoliya tana zama a gidan mahaifiyarta wannan shine alghalib don haka fala mafuhuma laha babu mafuhumin cewa kenan diyar matakka wadda ba ta gidan matakka ya halitta ka aure ta wannan la mafuhuma laha ba a fahimtar cewa ya halitta a'a wannan shari'a tana kore wannan bi ma'ana da agoliyarka wadda take gidanka da wadda ba ta gidanka duka haramun ne ka aure ta ubangiji ta'ala yace da agoliyarku allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna na matan da kuka yi dukuli da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum idan ya zamba ku yi dukuli da wayannan matan ba to babu lahi gare ku ku aure su diyan su misali an yi bayanin auren diyar ɗiɗi uwar zaka aure uwar ana cikin shawarwari sai ka ga diya kuma kai ka hankalinka ya fi kwantawa da ɗiyar yake ne sai ka kira mahaifiyarka ce to inna ku yi haƙuri gaskiya wance da na gani na hina tsuwa da ita kuma na karkata gare ta da haka ina ba da haƙuri ni zan zama ɗan kuku zan uwa ita kuma ɗiyar sai ka aure ta haka kuma idan an yi magana da ɗiyar ne an yanke maganar aure ɗan lokaci ana shirye-shiryen aurenka da ɗiyar sai ka ga uwar kuma ka fi son uwa shikenan daga nan sai ka ce mata to ya ta ke haƙuri gaskiya ni mamaki nake so wanda duka shari'a ta karantar da wannan shine ubangiji ta'ala ya ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wa'inda kuka sadu da su shine jama'atumuhunna kuka sadu da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum idan ba ku yi dukuli da su to babu laihi gare ku ku aure su ku aure yaran babu laihi wa halailu abna'ikum ubangiji ta'ala ya ce haramun ne mutun ya auri diyar ɗansa ai azwaju abna'ikum alladhina min aslabikum ɗiyan da suke natsatsonku haramun ne ka auri matar ɗanka natsatsonka bi khilafi man tabannaytumuhum sabanin ɗiyan da kuka yi bina'in su kuka yi tabannin su misali ka ɗauko wani ɗa ka ce ya zam ɗanka to ba laihi bane ka auri matarsa lokacin da suka rabu ko abu ne kama da haka kamar abin da ya faru da zaidu a cikin kissar da ta gabata a cikin suratul ahzab falamma qada zaidun minha wadaran zawwajnaka wannan mun yi bayanin shi a cikin suratul baqara ya halitta in dai danka ne bitabanni to kana iya auren matarsa amma danka min sulbika danka wanda yake tsantsan tsatsonka haramun ne danka ya saki mata ka aure ta kamar yadda haramun ne kai babansa ka saki mata ya aura haramun ne وأن تجمعوا بين الأختين الله تعالى يتي حرام ني أهدا أن أوا غدا بيو من نسب أو رضاع سواء أن أوا نن نسبا ني أوا تدي أبن تدي da kanwa da ya ba a hadawa amma ba laihi bane ya ta mutu ka aure kauna ko kuma kauna ta mutu ka aure yayata ba laihi bane amma a hada su lokaci guda wannan haramun ne kuma yulhaqu bihi uktun minar rada'a ‘yan uwa ta shayarwa an shayar da su tare lokaci guda to haramun ne ka aure su ba a haɗa su lokaci guda a kuma ya zo a cikin hadisai ba a haɗa tsakanin ɗiya da ƙaunan mamatta ba za ka auri ɗiya ba kuma ka je ka auro ƙaunar uwarta haramun ne ko kuma ka auro ƙaunar babanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ya halitta nikahu kulla wahidatin ala al-infiradi ka auri kowace ita kadayanta misali ka auri diya ka auri kauna bayan tayi wafati ka auri yayata ala al-infiradi duka ya halitta wannan mun yi bayanin sa illa ma qad salaf sai abun da ya gabata na jahiliya duka wayannan sune wayanda ya haramta a aura a cikin shari'ar musulunci amma a jahiliya duka wannan ya halitta su sun yi ta wannan a cikin jahiliya shine illa ma qad salafa fil jahiliyyati min nikahikum ba'd ma zukira fala junaha alaykum fihi na abunda aka ambaci sashen shi to babu lahi akan wannan inna allaha kana ghafurar rahima lalle allah ta'ala ya kasance mai gafara rahiman mai jinkai cewar ubangiji ta'ala hurrimat zaka ji an yi bina'in kalimar akan malam yusamma fa'iluhu ba ambaci wane ne fa'ili ba kamar da za ka tambayi wane ne ya haramta to kai tsaye kai da kanka kasa ana nuhin ubangiji ta'ala shi ne ya haramta an shahe fa'ilin lil'ilmi bihi saboda an san wane ne ya haramta domin an san babu mai halittawa babu mai haramtawa sai Allah da aka ce wanda aka yi hurrimata alaikum ummahatukum kai tsaye mai hankali zai gano ana nuhin an haramta shi Allah shi ne ya haramta wa aslul harami fil lugha al man'u idan aka ce alharam fil lughati al-arabiyya yana nufin al-man'u wa minhu harimul bi'ri wa huwa ma hawlaha mimma yakunu himayatan laha wa yamna'u ghayraha malikaha min min tamallukihi fa aslu al-haram fil lughati al-arabiyya al-man'u ay mun'itum min ummahatikum abun nuhi an hane ku ku auri uwayenku wal ummahat jam'u um aw ummaha ويقال في جمع أم في العاقل أمهات وفي غير العاقل أمات malamai suna bambantawa idan abu uwa mai abu mai hankali ne wanda yana da uwa sai a ce mai ummahatu jam'u kamar misali a ce yana da uwa da yawa sai a ce yana da ummahat ina fata an fahimci wannan amma abun da bai da hankali kamar littattafai sai a ce ummatul kutubi duma duman uwayen littattafai ina fata an gane wannan shi dai ubangiji ta'ala ya gayyace hunna ummahatul kitabi wa ukharu mutashabihat sune makoma na littattafai al'ummu ita ce ma yarju ilaiha al-insanu inda shada'i abudda mutum ke koma ma idan yana cikin tsanani domin galiban mutum idan yana cikin damuwa yana cikin kunci babu wanda yake koma maka ban mahaifiyarsa dan haka uwa ta cancanci a bata kulawa uwa ta cancanci a bata inaya tamma fiye da kowane makhluki a duniya babu wani makhluki da ya cancanta ka nuna mai damuwarka ka nuna mai kulawarka ka nuna mai soyayyarka a duniya kamar mahaifiyarka domin duk wanda ya rasa uwa a duniya ya rasa komai wanda ya rasa uwa ya rasa mashawarciya wanda ya rasa uwa a duniya ya rasa mai kama hannun shi zuwa ga abin da yake shine daidai to shine aka ce ummahatukum shi kuma al'ummu yashmalu anan uwa wadda take karama ko kuma uwa da take babba kamar kaka kamar kakar kaka kamar uwar kaka ko abin da ya kama da haka uwar baba ummul jaddi ummul jadda almuhimmu ummahatukum ana nuhin uwayenku kakanninku duk sun shigo ciki haramun ne ba auren su shi kuma ce wadda Allah ya yi wa banatukum diyanku albanatu jam'u bint ya hado bintul ibni da bintul binti wa inna zalna diyar da ko diyar diya ko sun yi ƙasa malamai suka ce ko da diyarka ce ta zina haramun ne ka aure ta ba ta aure aka same ta ba البنت من الزنا على مذهب جمهور أهل العلم وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه فهي على القول والراجه داخلة كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى زام بينا أن نقبا إن جمال عثمين تشيوا ليرك كودا زنكي كساميتا تو حرام نيك أوريتا با أورنتا ko da cewa ba a jingina ta gare ka amma an halicce ta daga ruwanka ne don haka haramun ne ka aure ta wa akhwatukum shi kuma al akhwatu jam'u ukhtin ne su ne waɗanda su rahu da suke samuwa daga iyayenku kamar a ce diyar a kanwarka ce wadda kuke uwa ɗai uba ɗai ko kanwarka wadda kuke uba ɗaya ko kanwarka wadda kuke uwa ɗai duka haramun ne auren su wa ammatukum ita kuma ammatu jam'i ne na ammat su ne ‘yan uwa uba waɗanda mun yi bayaninsu wa khalatukum ita kuma alkhalatu jam'in ta ne khalat alkhalatu jam'uha khalat ita kuma ‘yar uwa ce wadda take hitowa daga uwa to duka wannan ubangiji ta'ala ya bayyana waɗannan sab'u muharramatin bin nasbi ababe mataitayi ko kuma mataitayi guda bakwai da aka haramta da dangantaka kamar yadda mun bayyana su idan ka tattaro su duka su ne wa'annan da Allah ta'ala ya bayyana kenan wa'anda ya haramta a aura bin nasabi su guda bakwai ne bin nasabi guda bakwai ne wanda duka Allah ta'ala ya tattaro su a cikin wannan aya To, a Rabiba ita ce agoliya, ita kuma agoliya an ƙayyade cewa haramun ne ka auri agoliyarka wadda take gidanka. Amma wannan ƙaidi muka ce yana zama a kan mihmal na alghalib, al'aglabiya. Mahi yawanci agola yana zaunawa ne a gidan uban mijin matashi. shine alghalib amma ba yana nuhin cewa idan agoliya diyar matarka ba gidanka take ba ya halitta ka aure to wannan ba haka aya take nuhi ba ina fata an gane wannan to wannan shine abun nuhi a cikin wannan ayar sai fa'idodi wannan ayoyin sun fahim sun fa'idantar da mu cewa ya haramta a auri wa'annan matan guda bakwai bin nasabi kuma dukkan makusanta ne kuma ayoyi sun karantar da mu cewa akwai tabbaci na shayarwa tana haramtawa duk abin da dangantaka take haramtawa kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa e shayarwa tana haramtar da abin da dangantaka take haramtawa idan kuka sha nono guda da mace to tamkar kanwarka take wadda kuke uwa ɗaya uba ne yadda ba za ka auri ƙanwarka wadda kuke uwa ɗaya ba haka ita ma ba za ka aure ta ba tunda kun sha nono guda a sannan aya ta karantar da mu cewa uwa annal umma inda al-itlaqi la yadkhulu fiha al-ummu min ar-rida idan aka ce al-ummu aka yi shiru to uwar da aka wadda ta shayar da kai ba ta shigowa ciki dole sai ita ma an hidda ita daban kamar da Allah ya hidda ta daban yace da matan da suka shayar da ku to kaga wannan duka yana daga cikin abin da ake tsinta na fa'idodin wannan ayar na daga cikin fa'idodin da muke tsinta a cikin wannan ayar haramun ne mutum ya auri agole shi komi kyawunta ku kuma haramun ne mutum ya auri matar ɗansa ko da ya rabu da ita haramun ne malamai suka ce hatta da baiwa in dai ɗanka ya sadu ita haramun ne ita ma ka yi amfani da ita li'annal mamlukata ita ma ana haramtawa ita ne bil wata'i da wadda saduwa haka malam Uthaymeen yace na daga cikin fawaid inda zamu cinta a wannan ayar tahrimul jam' bainal ukhtayn ya haramta a hada tsakanin ƴan uwa guda biyu sai abun da ya gabata na zunubai to shi kuma wannan Allah ta'ala dama ya gayi cewa shi mai gafara ne kuma mai jin kai ga bayonsa Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra fasiqin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وبنجي تعالى يتيق بدأ بياني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وبنجي تعالى يتقب هذا بيان ما تيتين ده يزم حرامك أو ريسو ألا يتي والمحصنات حكى وحرمت عليكم المحصنات يا حرمتك أورمت سمي أوري zawatul azwaj mata waɗanda suna da mazaji haramun ne a aure su ita ce almuhsana bai halitta mutum ya auri mace da take da miji ba domin ita muhsanat ismu maf'ulin ne na fi'ili ruba'i a hasana domin shi nan an yi ginin shi ne akan cewa ta samu kangewa daga wani miji da haka Allah ta'ala ya amfani da wannan ayar e irin wannan kalimar cewa wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum al muhsanatu shine al hara'iru wasu malamai suka ce su ne diya waɗanda ba bayu ba diya wadda ba baiwa ba suka ce ita ake da al muhsana amma anan al muhsanat yani al mutazawwijat mata waɗanda suke da aure haramun ne ka auri mace da damijinta wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai abunda da maku suka mallaka na bayu to amma nan malamai suka ce ya halitta mutum ya auri ko kuma ya bautar da wata mata a ƙarƙashinta ko a ƙarƙashin shi koda tana da aure da aurenta sai aka ribancike ta a matsayin baiwa to wannan bautar ta walwala wancan auren shi ne faɗar Allah ta'ala illa ma malakat aimanukum sai abinda damako suka mallaka na bayu wannan kuma ya samu asali ne a cikin dalilin sabkar wannan ayar wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance sun je a wurin yaƙi sun ribance wasu mata waɗanda matan a wancan lokacin suna da aure sai suka buƙaci su yi mu'amala da su amma suka kyamaci wannan saboda tuntuni da cewa waɗannan mata suna da mazaje suka ba annabi labarin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu wannan ayar cewa wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat ma malakat aymanukum da mata waɗanda suka yi aure sai abun da dama ku ta mallaka minal ima'i bisabi na an ribance sun zan bayu to falakum wutuhunna ya sa kun samu ku sadu da su wa in kana lahunna azwajun fi daril harbi ko da ko suna da mazaje a can gidajen da aka yi yaki in dai an ci mazajen su da yaki ba'da al-istibra'i bayan sun samu tsalkaka ta ma'aiwa wa dukhulu fil islam ko kuma bayan sun shiga cikin musulunci to kun samu ku aure su ilal kitabiyat to sai mata waɗanda suke yahudu da nasara fayubahu wata'uhunna su kuma ya halitta a sadu da su ba'da istibra'i bayan sun yi tsalkaka ta mahaifa fakat li'anna alkitabiyat mubahu lil muslimina wata'uhunna dan su mata waɗanda suke al-yahudu wan nasara ya halitta ga musulmi ya sadu da su to shine Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar cewa idan mace tana da aure ba aure cikin aure haramun ne a yi aure a cikin aure a kulla aure a nan a ta wani gari a sake kulla wani aure an taba kawo irin wannan matsalar ga wani babban malami cewa wai wata mata ce ta yi aure a wannan garin bayan ɗan lokaci ta yi wata guda ta je wani gari irin garin garin mamatta wata uku da sabon aure sai ta je garin mamatta yanzu da ta je sai wani ya ji ya ganta yana son ta to wannan da ya ganta yana son ta saboda kuɗin da gare shi sai ta kasa gaya mai cewa ai ta taɓa aure kuma da mijinta aka tambaye ta ta yi aure ta ce a ana nan kawai shi kenan ya kasa daki aka ɗaura aure ba tare da an yi bincike a gidan uwayenta maza ba shin wance wai tana da aure a garin da ta bari ko kaga ba a bincika ba to shi kenan da aka ƙulla aure a kwana a tashi sai asiri ya turu to shine aka zo mu malamin da wannan fatawar wai menene hukuncin wannan aure to shine malamin yace asali ita in dai ba jahila bace to tayi zina da aurenta dan haka za a yi mata rajum in ta sani domin bayan ihsan zanat ba'da al-ihsan shi kuma wancan mijin wanda ya aure ta ba tare da bincike ba tare da sani ba shari'a musulunci ba ta da wani abu gare shi kuma da a ƙaddara ta aihu to ɗa na waye ɗa na wannan uban ne to amma nan da aka yi ta saɓani shi malami ya ce a'a ɗa na wancan mijin ne na farkon domin alwaladu lil firash kuma ita shari'a musulunci tana tabbatar da aure na farko ne ba na biyu ba Allahu ta'ala alam haka dai aka yi ta rigingimu akan irin wannan fatawa Uh, Abdullahi bin Fodi Allah ta'ala ya gafarta masa ya kawo irin wannan mas'alar a cikin alfatawa siyasiya wani littafi da ya rubuta ya kawo irin wannan mas'alar kuma ya hallale ta da cewa ita wannan matar idan ba ta da ilimi to sai a yi mata hukunci za a yi mata hukuma yadda gobe ba za ta sake ba wallahu ta'ala a'lam to shine ubangiji ta'ala ya ce haramun ne ku auri matan da ke da aure kitaballahi alaikum Allah ta'ala ya ce wannan littafin Allah ne a kanku ai farali ne Allah ya farlanta shi a kanku wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an halitta muku duk abin da ba wannan ba ai siwa ma hurrima alaikum banda abin da aka haramta muku na mata banda wannan da aka ambata to duk mace da ba ambata ba ya halitta kaje ka aure ta ubangiji ta'ala ya ce an tabtahu ku nemi mata bi amwalikum da dukiyarku ya halitta gare ka ku je ku nemi matan bi sadaqin fi zawaji da sadaki a cikin aure aw thamanin fil bai'i ko kuma wani kudi na saye da sayarwa muhsinina kuna masu yin aure ghaira musafihina ba kuna masu zina ba famastamta'tum bihi minhunna Allah ta'ala ya ce duk abinda kuka ji dadi da shi mimman tazawwajtum bil wat'i na abinda kuka matan da kuka aura da saduwa walau marratan ko sau guda wakila al muradu bil ayati nikahul mut'a wasu malamai suka ce abun nuhi anan shine auren mutu'a wa huwa an yankiha an yankiha imra'atan ila muddatin ma'lumatin shine mutun ya auri mata zuwa wani dan lokaci sananne bi shay'in ma'lumin da wani abu sananne fa idan qadat tilka al muddatu idan wannan lokaci ya kare banat minhu wannan mata za ta rabu da shi bin ghairi talaqin ba tare da saki ba wa tastabri'u rahimaha sai wa tastabri'u rahimuha bi haidatin sai mahaihatta ta yi istibra'i da yin haila wa qala ibn al-arabi al-imam ibn al-arabi yace wa amma mut'atun nisa fa hiya min gharaib ash-shari'ati li'annaha ubihat fi sadr al-islam thumma hurrimat yace wannan yana daga cikin ababen mamaki a cikin shari'ar musulunci saboda an halatta ta a farkon musulunci ne kuma sai aka haramta ta yawma khaybar a ranar yakin khaybar thumma ubihat sannan aka sake halitta ta fi ghazwati awqas a yakin awtas thumma hurrimat ba'da dhalik sannan sai aka haramta auren mut'a bayan wannan واستقر الأمر على التحريم سي الأمر يتبت أكن جوا حرام ني أورا متوى وليس لها أخت الله تعالى تبات الإرؤوى إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت تو أنا جماعة malamai suka ce wannan mas'alar ba ta da ‘yar uwa illa kamar mas'alar alƙibla ce da ta zo da ana dibin waccan alƙibla ƙannara ta kallon waje ka fi sama falan walli yadda ka ƙiblatan tarraha sai aka shahe wannan mas'alar so biyu bayan abin da ya bijira da haka jama'a auren mutu'a da ake ta tattaunawa akan cewa fa mastamta'tum bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna faridatan min Allah cewa ya halitta mutum ya yi auren mutu'a ko bai halitta ba ‘yan shi'a su ne ke kambama wannan matsala amma a hakikanin gaskiya auren mutu'a haramun ne auren ɗan lokaci kuma ya ishe ka dalili na cewa auren mutu'a haramun ne Allah cewa yi muhsinina suna masu yin aure ghaira musafihina ba masu yin zina ba shi kuma sahibul mut'ati la yuridu al-ihsan ba yayi aure ne ba dan ya samu kangewa ya kange wannan mata bal yuridu zina لأن من أراد الإحسان فإن الإحسان لا يحصل بالملازمة إلا بالملازمة شيء إحسان بي تبتوا سيد ملازمة زاء لزمتما تدمجي سشيكر أرو أرو باب سكي سنن بالو بعورا اللوكة بني amma a ce an yi aure ɗan lokaci kwana guda ko kwana biyu ko sati guda to wannan ba a maganar ihsan balma yana ƙara tsananin sha'awa ga mutum kamar mutum ne ya kange daga zina yanzu sai je mutu'a to zai sake jin kwaɗayin ƙara yin auren ƙara yin wata mutu'ar da aka hakikanin gaskiya hadisin sabura ابن معبد الجهني حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإمام مسلم يفتر دشي يتي أن المتعة حرام إلى يوم القيامة النبي يتي متعة حرام تي هزوة تشاء القيامة كم ونن حديثي ني مؤبد دن كده وني يزو يتي آه منسوخي ني أنشاهيش آه ونن حديثي ني مؤبد yana nan har abada har zuwa tashi alkiyama mutu'a tana nan haramun ila kiyamis sa'a ba wani wanda zai zo ya ce mutu'a ta halitta Uh, kuma inda za ka gano huska ta haramcin mutu'a wayannan malaman da ke ikirarin ya halitta a yi mutu'a wallahi ba za su taɓa yarda a yi mutu'a da ɗiyansu ba ko suna yarda ba za su yarda ba a ce shehi mun yarda mutu'a halalci amma dai ɗiyakka ta harko muna son mu mutu'a da ita ba za su yarda ba da haka za ka iske ɗiyansu aure suke amma ɗiyan awa jahillai su ana mutu'a da su sai ana ana bayanin cewa ayi mutu'a koda da rabin da biyu ne sai kaga yayi mutu'a da koda naira 50 ne wannan kuma yana daga cikin abin da yasa matasa duk suka tsaya aqida shi'a sun ki barin shi'a saboda abin da suka moruwa da shi na auren mutu'a to da haka malaman ahli sunna dukkan su sun yi ittifaki akan cewa mutu'a haramun ce kenan wanda ya khalafa ma wannan muka ce 'yan shi'a ne ba za ka yi mamaki yadda 'yan shi'a da shugabanninsu ba su yarda mutu'a haramun ba ce bal suna bayyana mutu'ar ya zo a cikin wani littafi inda suke cewa ana yin mutu'a koda da yarinya ya shekara hudu ce ana yin mutu'a da ita kuma nan duka yana daga cikin ababen da ya kamata ka yi mamakin shi a wannan kenan wannan ayar ta bayyana muna cewa mace tana cin sadaki ne idan har aka ji daɗin aure ya sadu da ita aka yi mu'amala aure to daga nan ta ci sadakin cewar Allah fa mastamta'tu bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna ku ba su sadakin su sai aka kira sadaki da ajrun jinga domin shi wannan sadakin ya zama iwat ne an manfa'atin kamar ranko ne na wani jin daɗi da kai kuma lazim ne mutum ya bada wannan sadakin wannan ayar ta karantar da mu cewa wajibi ne a ba mace sadakin su wa atun nisa a sadaqatihinna nihla kuma wannan ayar ta karantar da mu a ƙa'ida mai girma ita ce wajibin musulmi ne ya kange daga zagin allolin kafirai domin idan ka zagi allolinsu za su zagi allanka kuma musulmi ya ji zahi idan aka zagi annabin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin zagin annabin allah zagin allah ne kuma na daga cikin mazahir na zagin annabin Allah abin da ya bayyana a wannan lokaci na wasu mutane da suke ikirarin wai su Qur'ani zalla suke aiki da shi ba su yarda da hadisan annabi ba amma su yarda da hadisan malaman su malami ya zauna yayi ta karanto hadisan shi kitabun ra'asa cikin kanshi babu aya akan maganganun shi amma shi maganganun shi su hadisai ne amma hadisan annabi ƙarya ce za ya zauna ya ce wannan maganar kaga ai wannan maganar tana nuhin kaza da kaza da kaza da kaza yayi ta bayani sai ka ce bai akara maka Allah shi wannan bayani ina aya ko hadisi wanda Allah ya yi shi babu amma shi hadisin shi hadisi ne hadisi annabi ba hadisi bane wannan kuma dole ya kamata al'umma a tashi a yaƙi waɗannan al'umma yaƙa ta maganganu yadda suke hitowa suna da fasahar magana to a tashi masu fasaha a cikin malamai su tashi su kore waɗannan bidiyoyi nasu wallahi ina yawan gayin cewa na daga cikin mutanen da ke bani tausai su ne waɗannan da suke kirarin ba su yarda da hadisi ba sai alkur'ani ko ɗan gidanmu ne yana bani tausai babban tausan da yake bani shine ya haramta ma kanshi haɗuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kanshi wannan domin yau kai dai ka san hankali lahiyayye yana kore a ce annabi ya yi zama da matan da ba su da sunaye to ƙur'ani bai ambaci sunayensu ba ko akwai sunayen mata annabi babu sunayen matansu to kuma dai ka san a hankalce tun da kai ka yarda hankalinka ya yarda kana da mata mai suna Aisha kana da mata mai suna Asma'u kana da mai suna kaza to ya kamata hankalinka ya baka cewa annabi yana da mata masu sunaye to ina sunayen su yake eh suna cikin hadisi idan an ce qur'ani zai fassara komi da komi to qur'anin nan baya haddatuwa a ce duk wani bayani qur'ani sai ya bayani yanzu ka diba ka ga wannan bayanin matattan da ta kawo koke wurin annabin Allah قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم سميع بصير Allah mai ji ne mai gani game da wannan lamarin mata wadda ta zo tana tambaya to in ka tambayi dan kala kato miya sunanta a ce a ba ba ta da suna kai dai ka san ƙarya ce a ce ba ta da suna التي قد سمع الله قول التي التي وتند حقيقة الله ياجي زنچن وتند تجادلك في زوجها wadda take mujadala da kai a sha'anin mijinta sai ka tambayi dan kala kato to mi sunan mijinta yace a bai da suna a ƙarya kake wallahi yana da suna ba yiwa a ce alqur'ani gaba ɗaya mutanen da alqur'ani ya ambata duka mubahamai ne wai duka ba su da sunaye a suna da sunaye sai dai kai baka yarda da inda aka ga sunayensu ba da aka ina tausan dan kalakatu yadda zai hadu da Allah gobe tashi alkiyama yayi baran-baran da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa man lam yastati minkum tawlan wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al muhsanati al mu'minat فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات Mm.
والله أعلم بإيمانكم Mm.
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان Mm.
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب Mm.
ذلك لمن خشي العنت منكم Mm.
وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayani har yanzu na mataitayin da a ya haramta a aure su. Allah ya ce wa mallam ya stati minkum taulan wanda baya da wadata daga cikinku na ayyanki halmuhsanat ya auri ɗiya alhara'ir almu'minat ya auri mai imani. وهو جري على الغالب فلا مفهوم له baya da mafhumin cewa dole dole idan zaka aure sai ka aure mace wadda take mai imani domin babu shakka akwai jarabawa Allah yana iya jarabta bawan shi da kowace kalar jarabawa ya auri mata ta zamcewa ba ta jin tsoron Allah ko ya auri mata wadda ba ta tausayin shi ko ba ta jin ƙanshi ko ya auri matar da duniya ce ke gabanta ya auri 'yar duniya tare da cewa shi har ga Allah ya aure ta da siffofi masu kyau da halaye masu kyau domin mataitayi na yanzu yadda kake ɗan duniya kake da dubara haka su ma suna da dubara idan ta san cewa kai a rayuwarka ƙashin ranka babu mace da ke birge ka kamar ustaziya mai hijabi sai ƙasa to ta san duk hanyar da za ta bi ta jawo hankalinka za ta sa hijabi da sasa ta dinga sa raga idan ka tsaida ta ta ƙima magana kayi kayi ta nunawa sai ka zo inda babanta ustazu sai ya zuba ya ji cewa ya samu mu'minatin qanitatin ta'ibatin yanzu sai bayan aure sai ya gano cewa ba haka bane ustazu yayi yayi za ta biki ta sa hijabi ta cewa ba ta sa hijabi zahiyar da kai saboda dama a ƙashin ranta ita ba ta saba sa hijabin ba dan ka ne kuma ka shigo raga ta kama ragata ta yi kamu to shine Allah ta'ala ya ce faman lam yastati minkum qawlan wanda baya da wadata daga cikin ku baya da halin aure na an yanki hal muhsanati ya auri diya mai imani to wannan la mafhuma lahu ba dole sai ka auri diya ba har baiwa kana iya samu ku yanga ka dinga biyan bukata ka da ita to shine Allah ta'ala ya ce min fata ya ci kumul mu'minat na daga cikin ɗiyanku waɗanda suke masu imani to fa min ma malakat aymanukum mutun yana iya auren abun da damar shi ta mallaka na bayu na fata ya ci kumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine masani da abun da yake shine imaninku Allah shine masani da abun da yake koyi domin akwai wanda zai zo da aure da niyya guda ya zo aure da zuciya guda kuma ya kamata ya kamata ɗaliban ilimi su iya yin binciken ƙwaƙwaf a lokacin da za su yi aure ɗalibin ilimi ya kamata ya zamne brass hitila lantarki wanda ke haskawa idan zai nemi aure kada ka nemi aure don sha'awa ko ka nemi aure don kyawu ko ka nemi aure don wani ‘yantere na rayuwarka, a'a, ka nemi aure don yana ibada. Da haka ko da yaushe idan za ka nemi aure, ya zam ka nemi Allah ta'ala ya zaɓa ma abin da yake shi ne alkhairi a cikin zaɓinka. Istikhara, ka ba Allah zaɓi, Allah gani ga wance ina santa, kuma ga wance ita ma Allah ka zaɓa mini abin da ya alkhairi. Ka mai da himma wurin istihara da wurin addu'a ka yi ƙoƙari ƙwarar gaske addu'a ka ta linka linkin ba linkin a lokacin da za ka nemi aure ba haka nan na ba ka shiga kararab lokacin da aka yi aure sai a yi nadama dan da yawa daga cikin ɗaliban da suka yi aure sai sun nadama sai sun yi nadama a cikin aurensu ya aure ta saboda faraci to farin ai karewa zai yi ko kuma kyawun da ka aure ta dan shi da ta aihu ɗaya biyu uku kyawun zai ci zai baya ko kuma ka aure ta da munanan halaye ba kai bincike ba ƙarshe sai ta fara bayyana halayenta wanda halayenta ruguza tafiya kace ta da'awa a matsayin na ɗalibin ilimi da haka ko da yaushe ɗalibin ilimi ya yi ta'addu'a Allah ya zaɓa mai abin da ya alkhairi kai ka san wasu mata da ake samu wallahi ba zaɓinka ba ne wata mace da kake gani kai ka san zaɓin Allah ne Allah ya zaɓa ma mata mai tausayinka domin na daga cikin babban ni'imar da Allah yake ma bawa ya ba shi mata mai tausayin shi kaga tausayi yana daga cikin ƙashin baya a cikin tahiyar aure idan ka auri mata wadda ba ta tausayinka ka ruguza kanka ka samu matsala duk abin da za ka yi mata za ta ji ba kai komi ba aikin banza ne to shine Allah ta'ala ya ce fankihuhunna bi idni ahlihinna ku aure su da izinin majibintan lamurran su waliyan su ana auren mace ne da izinin waliyinta wa atuhunna ujurahunna ku ba su sadakin su bil ma'rufi da sanayya min gairi matsalin wa naqasin ba tare da jinkiri ba ko kuma ragewa wannan yarinyar ta cancanci a bata sadaki miliyan ɗaya a kai mata miliyan ɗaya shikenan wallahi akwai matan da kai da kanka ka san in za ka ba da dukiyar da ka mallaka a baka ita ta cancanci ka ba da dukiyar ka gaba ɗaya ka aure ta akwai ire-iren wannan mata akwai matar da ko a dala ishirin aka baka ita a raba an ci amanak an cuce ka kai a kyauta idan aka baka ita wallahi an ci amanak kyauta a haɗa ma da miliyan ɗari wallahi an ci amanak kuma akwai ire-iren waɗannan matan Isa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi da'ifi yake cewa ku kiyayi ƴan mata masu khadira'u dami sune almar'atul jamila fi manbati su su mace ce mai kyau wadda ta tasa a gida gidan banza gidan mutanen banza ga kyawu amma uwayenta mutanen banza ne ka kiyaye irin wannan mace Allah ya kare mu shine Allah ta'ala ya ce a ba su sadakin su a dibi sadakin wadda ya cancanta a bata sadakin ghaira muhsinina muhsanatin mata waɗanda suke kamammu afifat kamamma ghaira musafihat ba waɗanda ke bayyana zina ba wala muttakhidati akhdan ko kuma waɗanda ake riƙon su a matsayin ƙwarƙwara wadda za a yi zina ta ɓoye da ita kamar shaƙiƙi ashiqat wadda za ta zama masoyiya ta ɓoyi kama a shiƙa wadda za ka dinga hita kana morewa da ita amma ba don aure ba wai wani alaji ya zo inda wata yayanmu shekara goma da suka wuce bambancewa saboda kalimar ashiƙan ne ta sa bambancewa yana da mata hudu ya zo irin ya kama ta goma na arziki ya yi magana da ita dai irin ya zo ya yi hira haka dai yana zuwa hira inda take ran nan sai babanmu ya ce alhaji idan ka shirya ka hito neman aure sai ki toto ba matsala yanzu bayan kwana biyu sai iyaye tamu ta ce alhaji kwana biyu ka bar zuwa sai ce mata eh babanki ya ce in hito neman aure ni kuma ta hudu garam da amma ni na ɗauke ki a shiƙa ne a shiƙa a shiƙa menene a shiƙa masoya wadda za a dinga shigantaka kawai ta ce Allah ɗebe ma albarka inda na san kana da mata hudu wallahi ba zan baka dama ba ya ɓata mata lokaci to haka wasu suke da matansu hudu kuma suna can suna wagara suna lalaci da wasu mata na waje ai ka yi mamaki wanda ke da mata hudu kuma yana zina akwai mamaki to shine Allah ta'ala ya ce muhsinina ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna idan suka aka aure su suka yi aure fa in ataina bi fahishatin idan suka zo da alfasha suka yi zina fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min aladabi azabar baiwa wadda ta yi ihsan ta yi aure to za a yi mata rabin azabar diya ne idan diya wadda ta yi aure za a yi mata bulala ɗari ne diya za a yi mata bulala ɗari to baiwa za a yi mata bulala hamsin ya rashinmu za a mata ko to ita baiwa za a yi mata rabin rabin rashinmu sai a je wurin malamai a ga menene rabin rashinmu ina fata an gane wannan to shine ta Allah ta'ala ya ce zalika liman khashiya la'anata wannan da wanda ya ji tsoron zina ne daga cikin ku akwai da yawa wanda suna tsoron zina shi kuma in mutum ya ji tsoron zina Allah yana kare shi Allah ta'ala ya kare mu ya kamata jama'a mu ji tsoron zina ka ji tsoron zina ta kowane hali biya da 'yan matan nan za su yi ma dariya za su sake ma huska za su yi ma shigo shigo ba zuri wallahi ita ka tsantsan da su ba abin yardi ma bane mace ai da mace da namiji idan suka keɓanta kamar karmami ne ga wuta kusa gare su komai ta juma za su ci wutar za ta ƙone karmamin don haka a dinga takatsantsan Allah ta'ala ya kare mu to shine Allah ta'ala yace zalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru Allah yace ku yi hakuri har lokacin da Allah zai aurar da ku kai hakuri man istata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbai ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al menene ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija annabi ya ce ya ku taron matasa wanda ya samu iko daga cikin ku yi aure idan bai da ikon yin auren to yayi ta azumi shine Allah ta'ala ya ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri shi yafi alkhairi gare ku wallahu Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai sai mu tsaya akan tarjama ta wannan ayar gobe idan Allah ta'ala ya nuna muna za mu dawo mu yi darwaya akan wannan ayar abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa